رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الإمام مسلم da kamar yadda muka sani sunan shi muslim ibn al-hajjaj ibn muslim ibn khushaz an-nisaburi ko al-kushairi an-nisaburi kushairi wasu sun ce yana daga abin daga cikinsu wasu kuma sun ce maula ne daga mawali asalin shi balarabe ne ne sabor wata ne sabor tana tsakanin mashhad da harat mashhad yau tana cikin iran harat tana afghanistan yanda asali duka ƙasa guda ce daga baya aka raba su kaza afghanistan da wani imam muslim na haihe shi wannan akwai maganganu game da tarihin haifo shi imam dahabi ya rajaha cewa methane wa itnain aka haifo shi amma maganganun malamai suna gwada cewa wannan magana mafi inganci shi ne methane wa sita an ce methane wa talata methane wa arba kuma magana mafi inganci shi ne an haife shi methane wa sita imam muslim kuma baban shi yana ɗaya daga cikin malamai na lokacin shi ya sa ya taimaka mushi wajen neman ilimi wannan ya ɗauki ilimi wajen malamai na nesabor nesabor guri ne yanki ne wanda lokacin an san shi da ilimi da alhakin abu abdullah yana da tarih nesabor wanda manya-manyan malamai wanda aka yi na yankin ya ɗau abin da ilimi wajen malaman wannan yankin bayan haka yana daga cikin ababen da suka taimaka mashi yana da kaifin hankali sannan kuma ya yi tafkir ya gaggauta wajen neman ilimi saboda wannan malamin shi na harko wannan wannan alƙanabi muhammadu maslama wanda suka haɗu da shi a makka lokacin musulmi yana da shekara goma sha goma sha biyu domin ta lokacin ya fara ya fara neman ilimi na hadisi a barzancen ƙura'ani shi abin da shi ya sanya isnadin al'imam muslim a gurare da yawa isnadi ne ali akwai gura hadisan da yake matsayin matsayin malami da malamin shi bukhari saboda nisa tafkir da wajen wajen neman ilimi kamar kotai ba akwai wasu wanda bukari yana riwaya da hanyar su da wasita amma muslim ya ya ɗau hadisi wajen su haka imam muslim ya yi yawo da yawa na neman ilimi daga cikin galibi kuma duka inda ya je manya-manya malamai na na gurin a wajen su ya ɗau abin ya ɗau ilimi ya zo misali a madina yahya ibn yahya an saburi ba laifi ba wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan muwatta na al'imam malik wannan muslim kusan an ce kusan muwatta ta yahya ibn yahya at-tamimi kusan dukanta tana cikin sahih muslim dama riwaya ibn abdulbar da zai sharhin muwatta itimadiya kan wannan riwaya ce riwaya yahya ibn yahya al-laythi رواية يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري الإمام مسلم يا يويتا رواية لدى يحيى ابن يحيى النيسابوري tare da cewa yana da abun yana da riwayoyi na mawata wanda ba na yahya ba amma a cikin wannan kama abun riwaya khalaf ibn hisham ismail ibn abi uwais su wannan kanabi من بي عند أتفهم صحيح رواية يحيى ابن يحيى التميمي حكمت يا اعتمادي كان بصرة وبتكلم من يمن يما لما بصرة الوقت علي بن نصر الجهدمي إمام مسلم يا جاء حديثي وجنشي من ومن اللي هو كرسنا وراء ما وراء النهر عراق إمام مسلم يا ومن ومن خراسان وجاء isaac ibn rahuya da manya-manyan malamai almuhim ya hada malamai waɗanda suke manya-manya imamu dahabi daga a tarjamar shi ya kawo ko kuma ya tarjama wa malamai daga cikin malaman muslim cikin tazkiratul kafal wajen kusan malami 80 duka daga cikin malaman musulmi malaman shi suna suna da yawa kuma sun yabe shi isaac ibn rahuya tun yana karmi ya ce wannan yaron ya ce in kwanakin shi suka yi yawa sai ya zo da abin da galibin mutane da su zo da shi ba shi yasa imam muslim kuma daga cikin waɗanda ya amfani da su wannan malamin shi al-imam bukhari haka abu zur'a abu zur'a tarrazi wanda da ya rubuta sahih sai da ya mika shi ga abu zur'a da abinda abu zur'a ya ce mashi wannan ya tabbatacce ne ya tabbatar da shi abinda abu zur'a ya ce wannan bai tabbata ba sai ya hudda shi saboda abu zur'a an san shi musamman a cikin baban ilal da nakuna na hadith don haka littafin nashi littafi ne wanda yake mai muhimmanci shi ya sa yawa daga cikin magariba suna fifita shi akan sahihul bukhari amma duk da ke magana wadda malamai suke a kai bukhari yana gaban shi kamar yadda abu abdullahi al-hatim yake ce an bakan bukhari asalin shida ba ba wasan shi ba ma raha muslim wala ja ala kullum dai littafi ne wanda yake mai muhimmanci amma bai kai matsayin bukhari ba shi yasa maghariba idan muka diba wajen sharhi abin da sharhin littafin wannan bukhari maghariba ba su shagalta da shi ba kamar yadda suka yi abin da suka ma musulmi hidima da wannan wanda take mai yawa haka littafi ne dai wanda abin da magana take abin ta tabbata kai wajen malaman hadisi daga bukhari sai sai muslim ya rasu kamar wasu malamai ke cewa kamar kamar min hasin tanzil aiwa wajen sana'a hadithiyya muslim ana gabatar da shi akan bukhari sabo amma min haithu sihha bukhari yana gaban muslim saboda in kadiba shuruti na na bukhari a wannan wannan mu'annan shi dole ne sai ya tabbata cewa malami da ɗalibi sun haɗu muslim shi abin ga imkaniyatul liqa in ya in tana yiwa sun haɗu yana sa abin ga yana karɓa hadisi haka wajen ruwat wanda aka yi nakali na bukhari na bukhari rawi takriban wajen 80 aka yi nakalinsu wanda wasu malamai suka suka yi magana a kansu da zaɗin nadar an wannan nakadin da aka yi ko sukar da aka musu tabbatar ta ce ko bata tabbata ba imam muslim sun kai wajen 160 kaga kenan lumkin wannan amma tartibin da muslim yake muslim ko wannan abuwa bai yi abuwa ba kawai sardin hadisai yake wannan kuma turuk in duka ya kawo su guri guda sannan yana da dikka dikka wajen alfad fiye da bukhari saboda bukhari yana riwa yana ga riwa bil ma'ana yana ga taqti'ul ahadith bai kawo mahallin shahidi kadai ya bar sauran imam muslim mudiba hadisi na harko sabu menene ne yasa ya kawo shi an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shi yasa ya kawo hadisin gaba daya yana ce muslim daga cikin wannan dukkan shi zai ce haddathana fulan wa fulan qala fulan haddathana wa qala fulan akhbarana akhbarana da haddathana ma muslim sai ya bayyace maka kenan yana da yana da dukka yana da dukka a cikin a cikin littafin shi amma duk wannan dai abubuwa ne waɗanda takdim abun da takdim ne nisbi bai yiwa a gabatar da ne yake suna sahih muslim akan sahih bukhari ya rasu hijira tana da shekara nawa eh duk da ke ta akwai sabani amma magana mafi inganci wallahu alam ya taina wahid wa sittin me ya sanya me sababin rasuwar shi mudakara yake da ɗaya daga cikin malamai sai ya faɗi wani hadisi wanda muslim bai san shi ba muslim da ya je gida ta kwana yana bincike kan hadisin na ya ce a kama da biyu ya ce ka wanda ya shigo mashi cikin ɗaki yana ta binciken hadisin har sahiya ta bai samu hadisin bakin cikin wannan suka ce malamai suka ce shi yasa da bai ga wannan hadisin ba shi ya zama mashi ajali yana ta cin dabino bai san bai san ba ma abin da yake wannan ba hankalin shi yana wajen hadisin duka wannan me yake gwada yana gwada himmar shi wajen neman ilimi ya kasance kuma yana da sana'a wannan yake saida bazzaz ne kaya yake saida tuwaye yake saida kamar yadda hakim ya ruwaito cewa wadda da isnadin shi wani ya ce ya iske muslim a cikin shagon shi yana ba da hadisi yana karantar da hadisi a cikin shagon shi duka wannan yana gwada himmar shi hatta a cikin a lokacin sana'ar shi yana karantar da hadisan manzo alaihi salatu wasalam game da madhabin shi wasu sun ce abin da malika sun ce ba malike ne saboda wasu cikin wasu abubuwa sun ya wafaka musu wannan shafi'iyya sun ce wannan sun ce ba shafi'i ne saboda tabibat na littafin shi asalin ko tabibat wannan nawawi ya yi su ba shi ya yi su ba wasu sun ce ba hambali ne saboda yana da su'alat anil imam ahmad amma wannan duka baya gwada abu dawud yana da su'alat daga imam ahmad man duk wannan baya gwada cewa madhabi ne kawai ya ruwaito ya nakalto wannan mada wannan maganganun imam ahmad baya nuna cewa akan akan madhabin yake kana imam muslim ya rubuta littattafai wanda suke masu yawa amma littattafan shi wanda suka zo a mun gare mu yan kaɗan takriban daga sahih da الطبقات da التمييز تمييز shi ma ba duka bane ba wani bangare na tamyiz shine da kitabul wuqdan wannan sune littattafan shi wanda yanzu suka shahara sauran littattafan shi awhamul muhaddithin da sauran sai dai ka gansu cikin littattafan sai muslim ya ce a cikin littafin shi Allah kaza ya ce kaza ko kuma wanda suke faharasa ta kutub su ambata mashi wasu kutub littattafai wanda yau babu su a sani ba wallahu alam abin ga zuwa gaba abin ciko sa a wani guri saboda akwai mafututa ta yawa waɗanda wani abin lokaci zuwa lokaci suke bayyana wannan shi ne a takaice sai abu na biyu musan da cewa mukaddimar mukaddimar daban take da sahih saboda mutane suna halta wani gani yake kawai suna cikin littafi guda ya tsammanin littafi guda ne sharaɗin shi a nan cikin mukaddima ba ɗaya bane da sharaɗin shi a cikin a cikin littafin ba shi yasa ko malamai masu tarjama nan in suka zo in kama hadisin ya fitar da shi a cikin mukaddima ne alamar da suke mishi wata alama ce mim qaf mim qaf kenan muslim fil mukaddima in cikin sahihi ne sai su mim kaɗai suke ya sa kenan saboda bambanta saboda nan sharaɗin shi da sharaɗin shi can ba ɗaya ba ne ba wannan mukaddima tana cikin abubuwa rubuce-rubuce wanda aka yi wanda ya ƙunshi ma'alumati da yawa daga cikin ma'alumati na anwa ulumin hadith da abubuwa wanda suka shahiri waya da wannan ilimi wanda yake mai yawa yasa galibi za mu ji an ce wannan ramu hurmuzu shi ya fara rubuta littafi na a cikin mustala al-muhaddith al-fasil bayan rawi wal wa'i shi ko shekara 360 ya rasu kenan bayan imam muslim da shekaru wannan ana nufin littafi wanda ya zo da anwa anuwa da yawa ba haka akwai littattafai wanda suka gabace shi kamar risala ta dai al-imam shafi risala a cikin ta yayi magana akan anwa sahih hasan da'if al-mursal bal mursal yanda imam shafi ya tahqiqin shi babu wanda ya tahqiqin shi har yanzu ba yadda yanda imam shafi su munkar su ashad Allah anwa da yawa amma littafin ba littafi bane wanda yake takaitacce a cikin ulumul hadith shi yasa ba aka ce ramu hurmuzi shine na farko haka imam muslim a cikin muqaddima ya zo da anwa da yawa me yasa ba a ce shine na farko saboda littafin ba bai yi shi khassisan a cikin ulumul hadith ba yayi shi ne saboda wadin manhoshi a cikin a cikin sahih kamar yadda addari ne cikin muqaddima shi ma wanda ya rasu 255 shi ma ya zo da anwa na ulumul hadith haka ibn ma'in cikin abin tawarikh da wani abun almuhimmin ramu hurmuzi abin da ya sa ake cewa shi ne na harko saboda shi ya hada anuwa da yawa kenan mukaddima wannan mukaddima ce wadda take tana da tana da fa'ida sosai kenan ba tare rubuta ta da sahihi
sai da ya rubuta ta ba sannan ya rubuta ya rubuta sahih
shi yasa wasu suna sharhi kenan suke suke eh ake sharhin eh ake sharhin ta amma sai ka samu wanda sharh muqaddimat sahih muslim ta eh kuma da cubi haka da daban eh yayi sharhi eh, kamar yanda wannan fatul bari shi abun ga al-imam al-bukhari da yazo bai bai muqaddima ba shi hadithin innamal a'mal binniyat shi ya sanya gurin muqaddima shi ya sanya wannan ibnu hajar da yazo sai ya kamar shi ma shi gan muqaddima sai hadu sari eh muqaddimati sharh sahih al-bukhari wanda shi ma in ka karanta wannan shine zai sa ka san mustalahat na na malamin da uslubin shi da manhajin shi a cikin a cikin littafin in ba haka nan ba abubuwa da yawa za su za su zo su wuce wanda mutum bai gane ba me yasa muslim yayi kaza ko me yasa al-imam al-bukhari yayi kaza yana da muhimmanci mutum ya ya san ya san su don san ba muhara da na- nawayin go
Kamar yana hannu.
طيب تفضل تفضل تفضل مكرمتك يا نبيل To, wanda karanta. Daga nan ake fara ko ƙara shi ya من بدأ بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم مقدمة الإمام النووي قال شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع محيي الدين يحيى بن شرف ابن مري كمري ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام النووي رحمه الله تعالى آمين الحمد لله البر الجواد الذي جعلت نعمه عن الإحصاء الذي- ها؟
الذي جلت آه الذي جلت نعمه عن الإحصاء والإعداد
وال-
آه، والإعداد ka gani nan tun daga nan wannan an fara baro shi wal a'dad ya sa أها eh كم هو eh Wal wannan a'dad.
shine daidai يا وانا اللي يقول إيه.
دور أبون جنوك زيرو والله. والإعداد eh ishara zuwa ga anta Eh.
hudu ne matallahi la لا tafsuha تنسوها خالق اللطف والإرشاد والهادي إلى سبيل الرشاد الموفق بكرمه بطرق السداد المان هكذا يقول منان amman المان بالاعتناء مم، بس بسنتي bi بسنتي sunnati آه، بسنة ay man Habibihi.
eh آه، بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلى الله عليه صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد المخصص هذه الأمة المخصص المخصص هذه آه، الأمة المخصص مم، الله عز وجل إيه. هذه الأمة زادها
زادها الله ها؟
زادها زادها الله شرفا زادها آه، زادها الله شرفا بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرار الذي لم يش- مهم.
يشركها الذي لم يشركها مم.
فيه أحد من الأمم على تكرار العصور
على تكرر الأصول آه، على تكرر العصور مم.
والآباد مم.
الذي نصب اللفظ الذي نصب لحظ لحظ لحظ هذه لحفظ هذه آه، لحفظ الأعباد مم؟
أباد جمع أبد الأوج- مم.
الأوقات الطويلة لحفظ المسلمين مم، لحفظ هذه السنة المكرمة سنة.
سنة.
آه، السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ النقاد وجعلهم ذا وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد إيه.
بالذالين كو إيه، باذلين اه باذلين باذلين من البدل آه، باذلين وسعهم وسعهم آه، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفا من الانت- من الانتقاص منها والازدياد وحفظا لها على الأمة زادها زادها الله شرفا إلى يوم التناد wannan larabcin mai wahala ne ke rubuta shi.
كو كاجي مست
مستخدمين
مستفيد هنا لا لا انا كنت هنا مستفيد لا لا أستفزع.
نعم
مس- مستفرغين جهدهم في جهدهم في تفقهه في معانيها واستخراج الأحكام واللطائف منها مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد في جماعات وأحد في جماعات وآحاد مبالغين في بيانها ويضاف وجو- وجوهها بالجد والاجتهاد بالجد والاجتهاد ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه جماعات في أعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد وإن قلوا وخ- وخملت بلدان منهم وقربوا من النفات أحمد وقربوا من النفاد أي الأمر النقاد دي مغنى أكن سجهابنا وأن الله يسخر سبور كياي سنة منزو عليه الصلاة والسلام وأن kamar yadda malamai suke faɗa sun- eh, sunna annabi kamar itaciya ce wadda ta faro daga makka da madina ta zo abun ga ta- ta- ta yi ganye a iraq da wannan da sauran kasashe har ta zo su mawara annahar da ƙarshe har ta zo hind akwai lokacin da a hind in kana son karatun hadisi dole sai hind saboda can malaman ta suke kenan ba ta taƙaita da wani guri ba mutane ne waɗanda allah maɗaukaki ya sakhare su saboda kiyaye addi- a wannan sunna annabi alaihi salatu wasalam dan saboda tabbatar da alƙawari da allah ya yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu inna lahu lafa- lahafizun shi ku- ita kuma sunna bayani ne na qur'ani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إن يكسن تي سنة بيانا نا قرآني با كياي شي با kenan Qur'anin ma bai samu kiyaye wanda ya kamata ba sai Allah ya kiyaye Qur'ani ta hanyar hardace shi da wannan eh, da mazaje suka yi da suka sanya lokacin su wannan eh, bayanin shi kuma ya kare shi ta hanyar mazaje waɗanda suka sanya dukkan kokarinsu suka sanya walaikun salam wa rahmatullah. suka sa dukkan kokarinsu wajen eh, wannan eh, sanin barka ne. wajen isar da kare ta da isar da ita ga wannan shine tana har yanzu in zo lokaci tun a lokacin su wanda su malaman nan na hadisi idan manya mayan huffazu wanda Allah maɗaukaki ya sakhare saboda wannan a sun zo kusan a ce sun ƙare ya ce abin ga wa hamulat buldanun minhu akwai guraren da san babu su garuruwan da babu su wa qarabu minan nafad sun kai a wannan hak abu kusan a ce babu su kamar yadda iraki yake cewa a wannan a wannan cikin alfiya a ba cikin alfiya ba aina alhadithu wa aina ahluhu sai lam lam akad arahum illa fi suturin aw tahta turab ina ma- malaman hadisi yace yace kusan babu su yace sai dai ka gansa a cikin littafi ko ka gan abun da ko cikin kasa a saman kasa babu su amma wancan malaman hadisi zancen na da ne yake ko Eh, irin Bukhari manyan da manyan Muslim.
irin manyan irin su Ali ibn al-Madini irin su Dar Qutni irin su wannan eh, manya manya manya hukumar
أحمده أبلغ حمدا على نعم أبلغ أبلغ أبلغ حمد.
حمد حمد حمد على نعمه نعمه ni'am نعمه خصوصا على نعمة على نعمة الإسلام saboda ita ce ita ce abun ga gaya ta abun ga ta ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati babu ni'mar da ta kai ta مم.
Ah, نعمة على نعمة الإسلام وأن جعل وأن جعلنا من أمة ah, خير wa an وأن وأن جعلنا yawwa wa an ja'alana من أمة خير الأولين والآخرين وأكرم السابقين wa واللاحقين akram وأكرم السابقين واللاحقين Mm, محمد عبده ورسوله mm, وحبيبه mm, mm, وحبيبه وخليله خاتم النبيين صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد ولواء ولواء الحمد.
الحمد ومقام المحمود سيد والمقام al-mahmud Mm.
سيد المرسلين المخصوص me yasa aka ce al-maqam al-mahmud
مقام محمود أيوة.
أسان ونيني asa an yabaka ربك rabbuka مقاما maqaman mahmuda محمودا إيه.
me yasa aka ce mishi al-maqam al-mahmud
makaman mahmud eh na shi kare ne ya cancanta
a'a ba shi ne sababin da ya sa aka yi sababin da ya sa aka kiraye saboda ya hamaduhu alaihi almomin wal kafir dukansu wad- abin da suna cikin mawqif harij za su je wajen adam su zo wajen wannan annabi da karshe annabi dukansu za su da da kahuri da wannan wannan duka zai abin zai yabe shi yasa aka ce al-maqam al-mahmud
أوكي سيد المرسلين المخصوص بالم- بالمعجز بالمعجزة الباهرة mu'ja mu'jizati المعجزة الباهرة المستمرة على التك- على التكرار السنين ala takarruri تكرر السنين التي تحد ت- تحدي بها أفصح tahadda تحدى بها أفصح القرون Mm.
وأفحم بها المنازعين وظهر بها ال...
me yake ni da wannan na'am نعم.
yace التي سيد.
تحدى بها بالموجزة الباهرة مم.
المستمرة على تكرر السنين التي تحدى بها أفسح القرون مم. وأفحم بها أيوة، وأف- وأفهم بها المنازئين
وظهر بها وظهر بها خزي من لم آه، ينقد لها ينقد لها من المعاندين يمكن هي دولنا
والله حديثي نيكو قرآني.
قرآني آه.
ايوه أفصح القرون دي آه، ايوه أنا أمن الذي عاش فيه آه، أنا
قرآني تحد آه، قل لئن- تحدي القرآني لئن اجتمعت لئن اجتمعت الإنس الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا شيعا. مم.
أوكي. المحفوظة من أن من من أن من أن يط- أن يتطرق إليها يتطرق يت- يتطرق إليها تغيير الملحدين مم.
أعنى بها القرآن العزيز أعني بها فعلاً.
أعني بها القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين المصطفى بمعجزات أخرى آه، آخر أخر أخر أخرى زائدات على الألف على الألف والمئين على الآلاف على الألف
على الآلاف
خمسة alaf na fahimta na amma wannan ya hi آلاف يعني alaf ya hi zama wannan wal mi'in saboda mi'in ya kawo wannan alaf jam'in alf mi'in jam'in mi'a
كلام بقول وبجوامع الكلم كلمي وس- وسماحة شريعته ووضع أصل المعتقدين المتقدمين المكرم بتفضيل أمته زادها الله شرفا على الأمم السابقين وبكون أصحابه رضي الله عنهم خير القرون الكائنين وبأنهم كل- آه، كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعت- من يعتد به من العلماء المسلمين eh kenan sai duka nan ishara ne zuwa ga ijma'in ahlus sunna wal jama'a akan adalar sahaba صحابة saboda li ta'dil Allah azza wa jalla lahum wa ta'dil an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' مم.
sai wanda nan isharar dai wanda man la yuqaddimu kan rawafid wal khawarij aiwa da nawasib wanda su kuma abun su ma suna shiga wannan suna kin sabai wanda alal bait ne
ويجعل إجماع أمته حجة مقطوع حجة.
حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين أي.
وأقوال أصحاب دليل الدليل على هذا آه. وي- وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين إجماع da shi da abin da shi wannan eh, dalil ne wanda yake kat'i tamkar ayar Qur'ani dalili akan wannan ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير بعد سبيل ما المؤمنين بين له أها. da hadisin manzo alaihi salatu wasalam na ummati la la tajtami ummati ala dalal wa yadullahi ala aljamaa
وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخال- مخالفة بذلك عند العلماء المحققين المخصوص بالتوفر دواعي أمته زاده, زاده الله شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المس- المسندين musnidin المسندين wanda وأخ- suke da abun da riwaya hadisi da as- isnadin shi
وأخذها عن ال... عن ال... عن الحذاق ال...
حذاق.
حذاق وذاك المتقن wanda suke masu tahin hankali al-muqtinin المتقنين والاجتهاد في تبيينها للم... للمستش... للمستشردين mustarshidin م... مسترشدين eh, wanda suke sun neman irshadi
و... آه، والدواء والدؤوب في تعليمها da'ub ma'ana da'ub al-mulazimun eh, wanda suke suka dawwama eh, fi ta'limiha wajen karantar da ita ihtisaban برضا رب العالمين والمبالغة في رب في الذب عن المناهج عن المناهجه عن مناهجه آه، an min haji عن منهاجه بواضح الذب ay ad-difa
بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين و- وآل كل صحابتهم والتابعين وسائر العباد الله الصالحين وفقنا وفقنا للإت- للإ- للاقتداء به الدائمين آه، في- بدون alif wa lam hal
ووفقنا للاتقاد به دائمين للاقتداء لاقتداء للاقتداء للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصين مست- مخلصين.
مخلصين مستمرين في ذلك الدائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته واعترافا بما يجب و- واعترافا واعترافا بما يجب على الخلق كافة من ال... من الإذعان لرب- لربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى م- إيه من بر... من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وع... وعترته وإترته وإترته آه. ما معنى إترة ها؟
إترة
عايش.
الآل الآل نعم دكا مقدمة ne wannan wannan akwai abin da ake kira bala- a wajen wajen malaman balaga bara'atul istihlal kama daga muqaddima kana gane me me za a yi magana a gaba dan kaga yana bayanin sunna da wannan yanda wanda wanda suka ka- kare ta da yanda Allah madaukaki ya sakhare su ya ba su kokari abin da suka hada wannan wuni da rana wajen wajen isar da da sunna kenan mu tsaya da shi ne هي مسألة من الخمسين ومن تاجر أما بعد إن شاء الله
kwaso da za a yi wa musulmi.
النووي لا شر مسلم